إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam da ya kunshi bayar da tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana kamar yadda masu sauraro aka sani ko ake biye da mu a cikin wannan shirin malam ya ɗauki dogon lokaci yana bayani a game da shimfiɗa da mai wannan littafi ya yi doguwar shimfiɗa a game da yadda tsarin rayuwar larabawa take a zamanin jahiliya kafin haihuwar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma aiko shi a matsayin annabin rahama wanda ya kawo sauyi a duniyar larabawa da ma duniya baki ɗaya kamar yadda kuma aka ji a shirinmu da ya gabata malam ya sanar cewa insha Allah a wannan shirin da muke ciki malam zai fara gabatar da abin da ya zo a cikin wannan littafi na rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda za a shiga tarihi ga dangada kuma kada a manta kamar yadda muka saba a kowane shirin mu na ƙarshen mako na ranar asabar kenan wanda ake maimaitawa ranar lahadi za a ji mu dauke da amsoshin tambayoyin da kuke aikowa waɗanda suka shafi wannan shiri namu na tarihin annabi بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات حوال السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة yanzu bari mu sada ku da malam domin dorawa daga inda muka tsaya a makon da ya gabata alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd masu mu ta cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe inda muke karanto littafin Ar-Rahiq al-Maktum. Yanzu mun gama da mukaddima da malam ya akan yanayi da ɗabi'a ta mutanen jahiliya kafin bayyanar addinin musulunci. Yanzu za mu fara shiga tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye, inda za mu fara da kawo nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato tsatsinsa da iyayensa da inda ya fito da inda ya taso da su ma asalinsu. wanda mala ya kira shi an nasabu wal maulud wan nash'a wato nasabar annabi sallallahu alaihi wasallama da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tasowar annabi sallallahu alaihi wasallam nasabun nabi sallallahu alaihi wasallama wa usratuhu mala yace anan zai yi bayani akan nasabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma dangi da iyalai da iyaye na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Nasabun Nabi sallallahu Alaihi wasallam Nasabu Nabi na Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama yanqasimu ila thalasati ajza'in. Mala ya ce, Nasabar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da dangantakarsa malamai sun kasa ta kashi uku. juz'un ittafaqa alaihi kafatu ahli siyar wal ansab cikin wannan kashi uku da aka raba nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kaso wanda dukkan malamai na tarihi da nasaba sun haɗu akan cewa wannan ingatacce ne da haɗuwar kansu da yardarsu da amincewarsu gaba ɗaya cewa iyayen nan guda ashirin da ɗaya daga kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zuwa Adnan wannan malaman sira da nasaba sun haɗu akan wannan wato ɓangare ɗin. wa huwa aljuzu allazi yabda'u minhu sallallahu alaihi wa sallama wa yantahi ila adnana shine iyakar da ke farawa daga haihuwar manzan Allah ko daga farkon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga kakansa na ashirin shine Adnan. Wa juz'un akhar kathura fihi al-ikhtilafu to daga kan Adnana kuma zuwa kan Annabi Ibrahim daga kan Annabi Ibrahim zuwa kan Annabi Adam to anan ne aka samu sabanin malamai hatta jawaza haddal jam'i wal itilafi sabanin yayi yawa har ya kai ba za ka iya tattara shi guri guda ba ko ba za ka iya haɗa shi guri guda ba ko ba za ka iya shigar da wata magana cikin wata a tayar da magana ɗaya ba wa huwa al-juz'u allazi yabda'u ba'da adnan wa yantahi ila ibrahim alayhi salatu wa salam shine bangaren da ya fara kuma daga kan adnana shi kuma adnana waye babansa shi ma waye babansa shi ma waye babansa har akai zuwa kan annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallama faƙar tawaƙafa fihi ƙaumun wasu mutane sun yi shiru cikin malaman tarihi idan suka zo kan adinana sai su tsaya daga nan su ce waɗannan kakanni guda ishirin da muka lissafo to iya abin da iliminmu ya tsaya kenan daga kan kuma adinana abin da ya kai zuwa ga isma'ila to nan gurin kuma ba mu iya riƙe sunayen kakanninsa da suke wannan tsakanin ba wasu mutanen haka suka ce wa ƙalu la ya juzu sarduhu suka ce abin da aka lissafa na sunaye daga kan adinana har ya zuwa kan annabi Ismail suka ce baya halatta a karanta waɗannan sunaye. Bainama jawazahu akharuna wa saquhu wasu kuma daga cikin malaman tarihi sun ba da dama cewa a karanto sunayen kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kan adinana zuwa kan annabi Ibrahim. ثم اختلف هؤلاء المجيزون في عدد الآباء وأسمائهم sannan su kansu malaman waɗanda suka ba da dama a karanto iyayen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda suka fara daga kan ajinana zuwa kan annabi Ismail su ma ɗin sun yi saɓani a kan adadin iyayen da kuma yaya sunayensu yake. Fashtar da wanda ya kawo saɓanin ya yi tsanani wa kathurat aqwaluhum maganganunsu sun yi yawa hatta jawazat na kaulan har maganganun sun kai wannan ya ce ga nasa lissafin wannan ya ce ga nasa lissafin wannan ya kawo nasa lissafin sai da aka sami maganganu har guda talatin a kan waɗannan sunaye da adadinsu da yawansu wanda suka fara da kan adinana kakan annabi na ashirin zuwa kan annabi isma'ila wato zuwa kan kuma annabi Adam. Illa annal jami'a muttafiquna ala anna adnana min sarihi walad Ismail, sai dai dukkaninsu da malaman da suke ba da dama a ci gaba da karanto sunayen waɗannan iyaye daga kan adinana wanda mafi yawa littattafan tarihi sun fi tsayawa a kan adinana idan suka ɗauko daga kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ɗan wane ɗan wane ɗan wane idan suka zo kan adinana to sai su tsaya a nan su ce to daga nan kuma shi adinana an tabbatar shi kuma yana cikin zuriyar annabi ibrahim amma daga adinana tunda ba annabi isma'il ne haifi adinana ba tsakanin adinana da annabi isma'il ana jin akwai iyaye kusan arba'in wanda shi ake haɗawa ya tayar da kusan sittin adadin hula da ke tsakanin annabi isma'il da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam illa annal jami'a muttafiquna ala anna adinana min sarihi walad Ismail sai dai dukkaninsu malaman tarihin sun haɗu akan cewa Adnana yana cikin tsantsan ‘ya'yan annabi Ismail wanda ya fito daga zuriyarsa.
وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات Ammal juz'u salisu bangare na uku kuwa na bayani akan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa yabda'u min ba'di Isma'il wa yantahi ila Adama alaihi salatu wassalam wannan bangaren shi kuma yana farawa ne daga bayan Annabi Ibrahim shi kuma waye babansa shi ma waye babansa shi ma waye babansa har a kai ga Annabi Adam to wannan kasan shi ma akwai ruwaya da ta zo take bayani tun daga kan abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa annabi adam wasu malaman sun kutsa sai da suka nemo sunayen waɗannan bayan Allah a jere a jere a jere har ya zuwa kan annabi adam alaihi salatu wassalam wa jullul i'timadi fihi sai dai mafi wato yawan dogaro a cikin wannan bayani ala naqali ahlul kitab an dogara ne da abinda ahlul kitab suka ruwaito a cikin littattafansu wa indahum fihi min ba'd tafasil al-a'mari wa ghayriha har ma a cikin su an samu waɗanda suke bayani dalla dalla akan shekarun waɗannan mutane waɗanda suka ce su ne ainihin kakanni ko dangi ko iyaye ko ‘yan uwa wato har da shekarunsu ma da lokacin da kowanne da wanda ya sarauta da wanda ya kuɗi da wanda ya mulki da wanda ya ilimi sai da suka yi ƙoƙarin bayyana wannan duk a cikin wannan bayani wa ghairiha ma la na shukku fi butlanihi abinda ko shakka ba ma yi kan cewa wannan baya cikin abin da ya suke da inganci bainama na tawaqqafu fil baqiyatil baqiya mala yace amma ragowan mukan yi tawakkufi wato ba ma cewa ƙarya ne ba ma cewa gaskiya ne sai dai mu karanto domin mai saurare shi ma ji daɗin karanta wannan tarihi da yadda aka ba da shi a matsayin labari mai daɗin ji wa fi ma yali al ajza'u thalathatu min nasabihi zaki bi tartib sallallahu alaihi wasallam mala yace ga bayani nan zai zo dalla dalla dangane ga wannan bangarori guda uku na nasabar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a jere. Wato, mun ce an kasa nasabar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zuwa kashi uku, kashi na farko daga kan babansa Abdullahi har ya zuwa kan Adinana, wannan shi ne kashi na farko, daga kan kuma Adinana har ya zuwa kan annabi Ismail, wannan shi ne kashi na biyu, daga kan annabi Ismail kuma har ya zuwa kan annabi Adam, wannan kuma shi ne kashi na uku. To, wanda malamai suka yi ittifaki a kai suka yarda suka gamsu gaba ɗayansu su ne waɗannan kakanni guda ishirin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, wanda kowa ya sani kuma su ne mafi yawa waɗanda littattafan tarihi suke kawowa kuma kusan suka haɗu a kai. Su ne waɗannan iyaye guda ashirin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda littattafan tarihi suke kawowa kuma ake koyar da su a makarantun islamiyya kuma kusan dukkan waɗanda suke ba da tarihi irin wannan suke kawowa domin abu ne da babu saɓani tsakanin malamai akan ingancinsa ko kuma akan haɗuwarsu cewa wannan yana cikin abin da za a karantar da mutane wanda babu saɓani a wajen malaman tarihi game da shi wannan ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abul Qasim sunansa Muhammadu ɗan Abdullahi, shi kuma Abdullahi ɗan Abdulmuttalabi, shi Abdulmuttalabi ɗan Hashim, shi kuma Hashim ɗan Abdumanaf, shi kuma Abdumanaf ɗan Kusayi, shi Kusayi ɗan Kilab, shi kuma Kilab ɗan Murrata, shi Murrata ɗan Ka'ab, shi kuma Ka'ab ɗan Lu'ayi, Lu'ayi ɗan Galib, Galib ɗan Fihir, Fihir ɗan Malik, Malik ɗan Nadar, Nadar ɗan Kinana, Kinana ɗan Huzaimata, shi kuma kuzai mata ɗan mudirikata, shi ko mudirikata ɗan Ilyas, Ilyas ɗan Mudar, Mudar ɗan Nizar, Nizar ɗan Ma'ad, Ma'ad ɗan Adinana. To wannan su ne iyaye ishirin waɗanda malaman tarihi suka tsaya a nan, cewa wannan an yi ittifaki a kansa. To waye kuma baban shi Adnan? To wani mai littafin sai ya ce shi kuma Adnan ɗan Udadi, sunan mahaifinsa Udadi, shi kuma Udadi ɗan Muƙawwami, shi mukawami ɗan nahur shi nahur ɗan tairaha shi tairaha ɗan ya aruba shi kuma ya aruba ɗan ya shijuba shi ya juba ɗan nabiti nabiti ɗan isma'ila isma'ila ɗan annabi ibrahim khalilur rahman shi kuma ɗan tariha shi tariha ɗin nan shi ne azaru shi kuma bin nahur shi nahur ɗan saru'a shi saru'a ɗan ra'u shi ra'u ɗan faliha shi faliha ɗan aibira shi abira ɗan shaliha shi kuma shaliha ɗan arfakshada shi arfakshada shi ne ɗan sami sami kuma ɗan annabi nuhu shi kuma annabi nuhu ɗan lamki shi kuma lamki ɗan mutau shalha shi kuma mutau shalha shi mai ibn akhanuk akhanuk shi ne idris annabin allah cikin cikin abin da suke rayawa ko suka rawaito shi ne farkon annabin da aka fara ba annabta wanda ya fara rubutu da alƙalami shi kuma sun ce suna mafinsa yarda shi kuma yarda ɗan mahalil shi mahalil bin ƙinan ƙinan kuma bin yanisha shi kuma yanisha shi ne ɗan shisu shi kuma shisu ɗan annabi adam sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne abin da suka kawo a jere cewa tun daga kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama har ya zuwa kan annabi Adam wannan nasaba ita ce wacce Muhammad bin Ishaqa bin Yasar al-Madani ya faɗa a cikin ruwayoyin nan da aka ce sun kai wajen guda talatin wanda mun ce da kan Adnana shine aka yi ittifaki akan ingancin sa ba tare da sabani ba amma abin da ke bayan sa to akwai sabani mai yawa wanda wannan shine ɗaya daga cikin ruwayoyin da bin Sham ya rawaito
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة شمال أبن ديتي جزء نفرقو الجزء الأول Muhammadu bin Abdullah, Muhammadu ɗan Abdullahi sallallahu Alaihi wasallam, shi kuma Abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗan Abdulmuttalabi. Shi Abdulmuttalabi sunansa Shaiba. Abdulmuttalabi ya shahara da shi wanda za mu ji dalilin da ya sa ake kiransa Abdulmuttalabi a cikin wannan littafi, amma kafin nan sunansa asali Shaiba. Shi kuma sunan babansa Hashim, shi ma Hashim ɗin laƙabi ne. na wani aikin kirki da yake ya sake kiransa Hashim, amma sunansa Amru, shi kuma sunan mahaifinsa Abdumanaf, shi ma Abdumanaf laƙabi ne sunansa Almughira, shi kuma ɗan Kusayyu, shi Kusayyu sunansa Zaidu, shi kuma bin Kilab, Kilab bin Murrata, Murrata bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ayi, Lu'ayi bin Galib, Galib bin Fihir, shi Fihir ɗin wa huwal mulaqabu bi Quraish, shine wanda ake kiransa Quraish cikin maganganun da muka yi guda uku tsakanin babban Quraish da matsakaicin Quraish da kuma ƙaramin Quraish da ma asalin ita kanta kalman Quraish daga me aka samo ta wanda mun ji maganganu guda biyar da muka kawo akan asalin kalman Quraish din a baya wa ilaihi tantasibul qabila wannan kabila ta Quraishawa suna dangana kansu ga Fihir bin Malik shi ko Malik bin Nadar shi kuma Nadar dinnan sunansa Qaisu shi kuma ɗan kinanata, shi kuma kinanata mahaifinsa shine Huzaima, shi kuma Huzaima mahaifinsa shine Mudirikata, shi Mudirikata sunansa Amir, shi kuma ɗan Ilyas, Ilyas ɗan Mudar, Mudar kuma ɗan Nizar, Nizar ɗan Ma'ad, Ma'ad ɗan Adinana. Wannan shine kashi na farko wanda malaman tarihi suka haɗu a kai wanda baka samun saɓani a kansa. Aljuzu Thani sai kashi na biyu wanda shi ne aka samu ƙauli kusan talatin maganganu sama da talatin kowa kuma da nasa sunan akwai inda suka haɗa kan sunayen akwai inda suka rarrabu wannan yasa aka samu saɓani mai yawa akai wa huwa ma fauka adnan wa adnan huwa bunu udad an ce sunan mahaifin mahaifin adnan udad ibni hamai sa'a hamai sa'a shine dan salaman shi kuma dan aus dan buz ɗan ƙamwal, shi kuma ɗan Ubai, ɗan Awam, ɗan Nashidi, ɗan Haza, ɗan Baldas, ɗan Yadilaf, ɗan Ɗabik, ɗan Jahim, ɗan Nahish, ɗan Mahi, ɗan Is, ɗan Abkar, ɗan Ubaid, ɗan Da'a, ɗan Hamdan, ɗan Sambur, ɗan Yasribi, ɗan Yahazun, ɗan Yalhan, ɗan Ar'awa, ɗan Aid, ɗan Daishan, ɗan Aisar, ɗan Afnad, ɗan Aiham, ɗan Muƙassir, ɗan Nahith, ɗan Zaraha, ɗan Samma, ɗan Muzi, ɗan Auda, ɗan Aram, ɗan Ƙaidar, ɗan Ismail, ɗan Ibrahim alaihi salam. Wannan shine kashi na biyu wanda za a ji akwai saɓani tsakanin wanda muka karanta ɗazu saboda bambancin maganganu ne sama da talatin akan waɗannan sunaye shi yasa aka ji su daban-daban kamar ma ba sunan larabawa wanda aka saba ji ba رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي kashi na uku aljuz'u salis ma fauka ibrahim to da kan annabi ibrahim kuma zuwa kan annabi adam wa huwa bin taraha an ce shi dan taraha ne shi kuma sunansa azara dan nahur dan sarugh dan ra'u dan falaha dan abir dan shalaha dan arfakhshada dan samu dan nuhu alaihi salam annabi nuhu kuma aka ce ibn lamak dan mutaushalakh dan akhnuk shi akhnuk sun ce shine annabi idrisa shi ko mahaifinsa sun ce sunansa yardibini mahala'ila shi kuma dan kainan dan anukh anukh dan shis shi kuma shis dan annabi adam alaihi salam to wannan shine abinda malamai suke kai komo suke ta karanto mana dangane ga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren nasabarsa kenan kamar yadda Malam ya faɗa a farkon wannan bayani cewa an kasa nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashi uku, akwai iyayensa guda ashirin a jere waɗanda suka fara daga kan mahaifinsa Abdullahi suka ƙare da Adnana. To daga Adnan, daga nan ne aka shiga kuma kame-kame da maganganu iri-iri, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, har aka samu maganganu talatin wanda ko ba za ka iya haɗa maganganu talatin ɗin nan guri guda ka fitar da wata magana cikakkiya ba sai dai mu ce nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam nasaba ce mai tsarki nasaba ce mai inganci nasaba ce da dukkanta ta ginu akan aure da mutunci zina ko fasikanci bai ratsa wannan nasaba tsarkakakkiya tsaftatacciya ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tun daga kan mahaifinsa har ya zuwa kan Adnan har zuwa kan Ismail, har zuwa kan annabi Nuhu, har zuwa kan annabi Adam, alaihi salatu wassalam. Wannan shine abin da malamai, ko da ba iya gano sunayen iyayen ba, ko kuma da waɗanda aka karanta ɗin ba shine hakikanin sunayensu ba, to dai an yarda an haɗu akan cewa tsarki da tsafta da kubuta daga dukkan abin da yake zubar da kima ko mutunci bai faru ba a cikin nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
أنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة al'usuratun nabawiyya Mala ya ce, To, mu ɗauko kuma dangi na manzan Allah sallallahu Alaihi na kusa, tunda mun ji bayanin nasabarsa tun daga kan mahaifinsa Abdullahi haya zuwa kan annabi Adam. Kashi na farko ya ƙare da Adnan, kashi na biyu ya fara daga Adnan ya ƙare ga annabi Ismaila ɗan annabi Ibrahim, kashi na uku kuma ya fara daga kan shi annabi Ibrahim har ya zuwa kan annabi Adam wanda annabi Adam shine baban kowa shine asalin kowa kowa ma aka bi nasabarsa za ta tuke zuwa ga annabi Adam kuma annabi Adam shine mutum na farko da Allah subhanahu wata'ala ya fara halitta kuma daga kansa ne ko ta hanyarsa ne ko dukkaninmu duniya ga baki ɗaya zuri'an annabi Adam ne alaihi salatu wassalam Mala yace sai ko mu ɗauki dangi na kusa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu bayar da bayani su kuma a kansu. Tu'urafu usratuhu sallallahu Alaihi wasallama bil usratil hashimiyya, ice ana sanin dangin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da cewa su ne dangin hashim, wato ba hashimin dangi. Nisbatun ila jaddihi hashimu bin Abdumanaf, ana dangana shi ne zuwa ga kakansa, wato baban kakansa. Annabi sallallahu Alaihi wasallama suna mahaifinsa Abdullahi. shi kuma abdullahi sunan mahaifinsa abdulmuttalabi shi kuma abdulmuttalabi sunan mahaifinsa hashim wato baban kakan annabi sallallahu alaihi wasallama to shine ake dangana gidan gaba ɗaya zuwa gare shi ake kiransu banu hashim wa izan falnadhkur shay'an min ahwali hashim wa man ba'dahu to tunda bayani ya fara ne daga cewa sunan gidan ko sunan dangin ko sunan family din ko sunan wannan dandazon gida mai albarka ana dangana shi zuwa ga hashim to mu ɗauki hashim ɗin mana mu ji wane ne hashim wanda ya zama ake dangana gidan annabi da zuriyarsa gaba ɗaya da ahli baitinsa cewa su ne banu hashim wane ne hashim kada aslafana anna hashiman huwa allazi tawalla siqayata war rifadata min bani abdi manafin mun gabatar da bayani a baya cewa hashim ɗin nan shine wanda ya ɗauki nauyin shayar da alhazai da yi musu abinci bayan wucewar abdumanaf hina tasalaha banu abdumanaf wa banu abdiddar alaƙati samil manasib fima bainahuma lokacin da aka samu yarjejeniya ta tsagaita rigima tsakanin banu abdumanaf da ko banu abdiddar lokacin da suka raba mukamai a tsakaninsu suka yi sulhu suka yarjejeniya ba tare da an kai ga zubar da jini ko tashin hankali ba aka ce waɗannan makamai guda kaza ne ku ku ɗauki kaza mu mu ɗauki kaza da wannan ne wuta ta mutu wa kana hashimun musiran shi hashim mai arziki ne wadatacce ne za sharafin kabirin kuma yana da martaba mai girma mutane suna martaba shi suna kimanta shi suna darashta shi suna ganin girmansa wa huwa awwalu man at'ama sarida lil hujjaj bi makkata shine farkon wanda ya fara sunnanta ciyar da alhazai abinci a makka yasa aka dinga yin manya-manyan tukwane ana dafa abinci domin a bawa alhazai da aka duk wanda ya yi aiki na ciyar da alhazai to ya koyi asalinsa ne daga hashim kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana sumuhu amr sunansa amru me yasa to ake kiransa hashim fama summiya hashiman illa li hashmihi khubza dalilin da yasa ake kiransa hashim saboda yana kwada wato yana yin gurasa yana dama kulli yayi gurasar da zai ba alhazai kuma yana sakawa mutane fuska da aka hashim ya samo kalma ne daga hashamar farida wato yana kwaba kullin da zai wa mutane gurasa kullin gidansa a cikin kwaba kulli ake kullin gidansa saboda haka daga ne ya samo suna ko kuma daga hashim mai sakin fuska mai murmushi kullun a cikin murmushi yake a cikin dariya yake a cikin sakin fuska yake ka zo karɓa amma yana maka dariya maimakon wanda aka zo karɓa gurin san an zo so ɗaya an zo so biyu an zo so uku ete ba na baka jiya ba ba na baka ɗazu ba kai me yasa baka da godiya Allah ne me yasa baka da haƙuri na baka ka dawo to shi in ka dawo sai ka tarar yana murmushi kamar ka zo ka bashi abin da ka zo karɓa ko da haka wannan yasa ake kiransa Hashim kun ga ashe Hashim yana nufin mutum mai sakin fuska mutum mai dama kulli domin ya yi gurasa ya ciyar da alhazai
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات هو أول من سن الرحلتين لقريش shine farkon wanda ya fito da ƙurashawa kasuwanci da suke yi na balaguro da suke yi guda biyu wato domin neman arziki wato mutum ne kenan mai ƙarfin hali mutum ne mai dogaro da kai shi ya fara koyar da sana'a wato ta tafiya kasuwanci domin neman abin da za a ci a kuma rike iyali kuma a yi arziki rihilatar shita'i wa saif wanda Allah ta'ala ke cewa li'ila fi quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Allah ta'ala ya ce, saboda sabon ƙuraishawa, sabon da suka yi na tafiya lokacin zafi da lokacin sanyi, to wannan sabon su bauta wa Allah ma'abocin wannan ɗaki, wanda ya ciyar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro, to suna yin tafiya neman arziki, wa fihi ya sha'ir, haka ne ma ya sa wani mawaƙi yake cewa amurul lazi hashama farida li qaumihi qaumin bi makkata musnitina ijafi sunnat ilaihim rihlatan kilahuma safarun shita'i wa rihilatul asiyafi ya ce a murɗin nan wanda ya kwaɓa ya dafa abinci domin amfanin mutanensa mutanen da suke cikin maka cikin fari da kuma yunwa mai tsanani ya sunnanta musu tafiya guda biyu tafiya ɗaya suna yin ta lokacin tsananin hunturu ɗaya kuma suna yin ta lokacin bazara wa min hadisihi shi kuma nasa tarihin annahu kharaja ila shami tajiran saboda ɗan kasuwa ne iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama duk masu sana'a ne ga ilimi ga sana'a ba ragwaye ba ne shi yasa wato Allah ya zaɓi gidansu ya zama ta nan ne zai fito da annabta domin kada wani ya ɗauka ragwanci abin yi ne ko abin dogaro ne wa min hadisihi annahu kharaja ila sham cikin labarinsa ya fita zuwa ƙasar sham falamma qadimal madinata akan hanyarsa ta zuwa ƙasar sham domin yin kasuwanci da ya iso madina ta zawaja salma binta amr ahad bani adi bin najjar wa aqama indaha da ya zo madina sai ya aure ya auri wata mata mai suna salma binta amr shi kuma amr din nan ɗaya daga cikin banu adi bin najjar ne ya zauna a nan tare da ita da nufin cewa zai zauna ya tare in ya dawo kuma sai ya ɗauko matarsa ya shigo da ita cikin garin maka wato a lokacin tafiya ya aure da ya zo madina sai ya aure ya tare da matarsa zuwa wani lokaci daga nan kuma sai ya wuce ya tafi ƙasar sham zuwa kasuwanci da nufin cewa in ya dawo ya tsaya a madina ya ɗauko matarsa ya iso da ita cikin garin maka sun kharaja ila sham sannan ya fita zuwa ƙasar sham wahiya inda ahaliha tana nan wajen danginta wa kad hamalat bi abdulmuttalabi to sai ta samu ciki ta haifi abdulmuttalabi famata hashim bi gazza min ardi falastin to shi hashim sai Allah ya ɗauki ransa a can gazza inda yahuda ɗin ake ta fafatawa da yahuda da falastinawa a ƙasar falastin a nan Allah ya ɗauki ran wato hashim kenan yanzu hashim kabarinsa yana can falastinu kabarinsa ya tafi falastinu kasuwanci Allah ya ɗauki ransa aka binne shi a can wa waladat mura'atuhu sai matarsa salma ta haihu ta haifi abdulmuttalabi ta haifi wannan abdulmuttalabi kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sana arba'umiya wa saba'a wa tis'una miladiya a shekara ta ɗari hudu da casa'in da bakwai bayan haihuwar annabi isa wa sammat hushaiba sai ta sa masa suna ita mahaifiyar abdulmuttalabi sunanta salma binta amr da ta haifi ɗanta sai ta sa masa suna shaiba wa sammat hushaiba to me yasa ta sa masa suna shaiba wanda ita kalman shaiba kuma tana nufin furfura sai aka ce lishaibatin kanat fi ra'asihi saboda an haife shi da furfura a kansa Allahu akbar har yanzu akwai irin jariran da ake haifa sai kaga furfura a kansu wa ja'alat turabbihi fi baiti abiha fi yathriba sai ta tsaya tana masa tarbiyya tana kula da shi a cikin gidan mahaifinta a nan yathriba kenan a yathriba wato a madina aka haifi abdulmuttalabi a nan kuma aka rene shi kuma a nan ya girma wato iya ƙuruciyarsa walam ya sha'ur bihi a hadumin usratihi bi makkata amma tare da haka duk ‘yan uwansa da suke maka ba su san ma cewa shi hashim ya yi aure ba har kuma ya ban mata da ciki bayan ya tafi falastinu allah ya masa rasuwa wannan matar ta haihu har ta sama ɗan suna shaiba wa kana li hashim arba'atu banina to a lokacin shi hashim yana da ’ya'ya maza guda hudu wa hum asadun wa abu saifi wa nadalata wa abdulmuttalabi waɗannan su ne ’ya'yansa guda hudu wa hamsu banatin yana kuma da ’ya'ya mata guda biyar wa hunna shifa wa khalida wa da'ifa wa ruqayya wa junna waɗannan su ne ’ya'yansa guda tara maza hudu mata biyar to me yasa aka kira shi Abdul Muttalabi lokacin da dan uwan mahaifinsa Muttalabi ya ji labari cewa ai dan uwansa ya auri mata sunanta Salma kuma wannan Salmar tana nan a Madina kuma ta haihu to shine yazo ya same ta da danginta yace a bashi dan dan uwansa zai taho da shi cikin garin Makka domin ya zo ya zauna cikin dangi da da farko suka kiyarda suka ce a sai dai a bar shi ya taso a wajen dangin babarsa amma sai ya nuna musu cewa ai in ya zo garin maka shi zai karɓi jagoranci da mulki na babansa to da suka ji haka sai suka kyale shi sai ya taho da shi to da zai taho da shi shine ya goyo shi a bayan dokinsa da ya goyo shi a bayan dokinsa suka shigo cikin garin maka to ba wanda ya san kissar wannan yaro cewa ɗan hashim ne sai jama'a suka dinga cewa ai ga mutallabi ya siyo bawa mutallabi ya siyo bawa sai aka ci gaba da kiransa abdul mutallabi wato bawan mutallabi maimakon ɗan mutallabi ibnu mutallabi ya kamata a ce sai aka ce abdul mutallabi to kuma sunan ya riga ya bi shi ya yaɗu a gari cewa bawan mutallabi ne shi kuma yana cewa mutane ba fa bawa na bane ɗan ɗan uwana ne hashim to amma abin gama ya gama wannan suna zai bi shi abdulmutsalabi kuma zai shafe sunansa na asali wato shaiba a fi saninsa da abdulmutsalabi maimakon shi mutsalabi ɗin wato ɗan uwan babansa ne shakikin babansa ne hashim uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan ne dalilin da yasa ake kiransa abdulmutsalabi wato kakan annabi صلى الله عليه وسلم ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات sai mu tsaya nan za mu ci gaba insha Allahu dai cikin bayani wato bayan mun ji bayanin Hashim za ko mu shiga bayani akan Abdul Muttalabi a nan za mu tsaya sai kuma a karatu na gaba نزى القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة yanzu kuma sai amsar tambayoyin da ake aiko wannan shirin inda za mu fara da tambayar da ta fito daga awwal sa'ad malam dogo makwarari da ke cewa assalamu alaikum malam ina so a yi min bayanin yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kafiran amana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a gurare guda biyu ya zauna a Makka ya zauna a Madina zamansa a Makka dama ya taso ne a cikinsu don haka lokacin da ya zo da addinin musulunci ya gamu da matsaloli masu tarin yawa har tsawon shekara goma sha uku ya ta haƙuri har Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama ya hijira zuwa Madina da ya hijira zuwa Madina ya tarar da kashi-kashi na waɗanda ba musulmi ba ya tarar da Yahudawa wajen kashi biyar akwai Yahudawan banu Kainuka'a akwai Yahudawan banu Quraiza akwai Yahudawan banu Nadir akwai Yahudawan Khaibar akwai kuma wasu Yahudawa na banu Mustalik waɗannan Yahudawa da kashe-kashensu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci maganin zama da su yayi yarjejeniya an sa hannu sun sa hannu wacce ake kiranta da wasiƙan Madina wanda malamai sun yi dogon sharhi akan wannan wasiƙa na yadda zamantakewar nan ta kasance sannan ya tarar da waɗanda suke bin addininsu na gargajiya waɗanda suke bauta wa gumaka wasu daga cikinsu da yawa sun musulunta wasu kuma sun ci gaba da zama addininsu har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sa mafi yawansu suka shiga addinin musulunci sannan kuma akwai ɓangaren ko munafukai waɗanda su kuma sun zama akan katanga ba su duro wajen la ilaha illallahu muhammadun rasulullah gaba ɗaya ba sannan ba su tsallaka can ɓangaren ba waɗan- waɗannan su suka fi wahalar da musulmi da musulunci a wannan lokaci da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da wa'azi da faɗaɗa addinin nan na musulunci duk inda addinin musulunci ya kai sai ya tafawa mutane da ƙa'idodi guda uku na farko muna muku tallan addinin musulunci ku shigo ku zo mu zama ɗaya mu da ku mu bauta wa Allah akan wannan tafarki akan wannan littafi a bayan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam idan ba ku yarda da wannan ba za mu ba ku amana ku kuma kuna ba da jizya ya zama kuna ƙarƙashin kulawanmu da mulkinmu sannan mu ko muna ci gaba da kare ku da kare muku addininku da mutuncinku ku zauna ƙarƙashinmu amma ba za ku cutar da mu ba ba za ku haɗa kai da wanda zai cutar da mu ba kashi na ku idan kun ki yarda da wannan lamari guda biyu to ba abin da ya rage kuma ba ku zaɓi zaman lafiya ba sai kuma yaƙi kenan wanda shine mataki na ƙarshe a cikin waɗannan matakai guda uku da haka yadda annabi sallallahu alaihi wasallama zauna da kafirai kashi-kashi ne akwai waɗanda aka yi amana da su akwai waɗanda na asali ne yan guri ne ba magana amana sai dai yarjejeniyar zamantakewa sannan akwai kuma waɗanda shigowa suke su fita akwai ko kuma waɗanda ake wani yarjejeniya da su na ɗan wani lokaci daga na in ta yanke ta yanke haka dai abubuwan ya ta kasancewa wanda in mun zo cikin tarihi zaka ji cikakkiyar amsar ka na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da waɗannan kashe-kashe na kafirai da kuma sunan da ake kiran kowanne daga cikin su وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات Malam wannan tambayar kuma na cewa ne Abdulmuttalib shin ‘ya'yansa guda nawa ne kuma yaya sunayensu yake daga mai shago tsakuwar kwankwaso.
to abdulmuttalabi kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabata mun ce sunansa shaiba wasu na cewa amir an samu ruwaya biyu game da sunansa an kira shi suna amir ko sunansa shaiba wanda shaiba din shi ya fi rinjaye sunansa shaiba kuma dalilin da ya sa ake kiransa shaiba an kawo dalilai guda biyu wasu sun ce saboda an haife shi ne da furfura ya sa ake kiransa shaiba wasu ka ce a'a larabawa sukan sa wa ɗansu suna dattijo wai saboda fatan Allah ya sa ya girma ya samartaka har ya tsufa har ya kai ga dattijo to shi Abdul Muttalabi kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ‘ya'ya guda goma sha bakwai maza guda goma sha ɗaya mata guda shida wanda waɗannan su ne ammomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko daga cikin ‘ya'yansa shine alharisu wanda shine babban dan abdulmuttalabi da shi ma ake masa kunya ake kiransa abul haris shi ma kuma haris din nan yana da ‘ya'ya da yawa na biyu shine kusamu kusamu wanda shi ya rasu yana karami dan uwan haris din ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sannan sai azubairu bin abdulmuttalabi yana cikin manyan wato ƙwarai shawa yana ma da ɗa mai suna abdullah bin zubair wanda ya halarci yakin hunaini tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shahada a wani gudu da ake kira a jinadin sai na hudu shine hamza dan abdulmuttalabi wanda ake masa take da zakin Allah zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shayarwa ya musulunta tuntuni ya yi hijira zuwa madina ya halarci yakin badar ya kuma yi shahada a yakin uhudu yana da ya guda ɗaya da ya bari a duniya sannan sai abul fadli shine abbas bin abdul muttalib wanda ya musulunta shi ma kyautata musuluncinsa ya yi hijira zuwa madina tsakanin shekarunsu da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara uku ko biyu dan an tambaye shi wata rana aka ce masa da kai da manzon allah sallallahu alaihi wasallama waye ya girmi wani saboda ladabi sai ya ce ya girme ni amma an haife ni kafinsa da shekara biyu ko uku saboda ladabi kai ya ce ya girmi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ba ladabi sai aka ce waye babba kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce shine babba amma sai da aka haife ni da shekara uku sannan aka haife shi in ga ladabi da girmama shi dinnan yana da ƴaƴa guda goma maza akwai irin su alfadlu akwai abdullahi akwai kusamu da sauransu suna nan da yawa sannan sai abu talib bin abdul muttalabi shi kuma sunansa abdul manaf shine dan uwan wato abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da, da Atika sunan mahaifiyarsu Fatima binta Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzumin wato da shi Abu Talib da kuma Abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da Atika uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da haka Abu Talib shaƙiƙin Abdullahi ne mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su uku ne wanda kakar annabi wato Fatima binta Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum ita ce ta haifi abdullahi ta haifi abu talib ta haifi atika da aka su waɗannan ɗakinsu guda shi ma kuma yana da ‘ya'ya shi abu talib ɗin nan irinsu talib ɗin irinsu aƙilu irinsu ja'afar irinsu ali irinsu umma hani ita umma hani ita ce fahita ko kuma ana kiranta hindu da jumana waɗannan suna cin ‘ya'yansa sai kuma abu lahabi bin abdul muttalabi shi kuma sunansa abdul uzza shi ma yana da ‘ya'ya da ‘ya'yansa akwai utuba akwai mu'attab akwai utaiba da sauransu sannan yana da ɗa da ake kiransa abdul ka'aba sai hijilum wanda sunansa mugira sai diraru shine dan uwan abbas wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sai gaidaku waɗannan su ne ammomin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ‘ya'yan abdulmuttalabi guda goma sha ɗaya sai kuma mata guda shida ta farko ita ce safiya ‘yar abdulmuttalabi wanda ta musulunta ta yi hijira ita ce mahaifiyar azubairu bin al'awam kuma ita ce shaƙiƙiyar hamza wanda ta rasu a madina a lokacin khalifancin sayyidina umar sai atika yar abdulmuttalabi ita ma ta musulunta sai arwa binta abdulmuttalabi sannan sai umaima binta abdulmuttalabi sai barratu binta abdulmuttalabi sai ummu hakimin wanda ake kiranta baida'u binta abdulmuttalabi waɗannan su ne su shida mata ‘ya'yan abdulmuttalabi da kuma waɗancan goma sha ɗaya maza ‘ya'yan abdulmuttalabi wanda su ne amomin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai mahaifinsa abdullahi شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات sai tambayar mu ta gaba da ta fito daga wani mai sauraro da ke cewa assalamu alaikum malam dan Allah suwa ne ne ahalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ko malam zai taimaka ya takaice min yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da ahalin gidan nasa daga safe zuwa dare To ahalin gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an kasa su kashi biyar, na farko shi kansa mai gidan, don mai gida shi ne ahalin gidansa shi ne baban iyalin shi ne tushen iyalin shi ne asalin iyalin shi ne gatan iyalin shi ne madogara iyalin kuma shi ne majinginarsu. Don haka in za a ce iyali sai an haɗa da baban iyalin wato mai gidan kenan. Kashi na biyu su ne matansa. wanda su ne mazauna gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama matansa na aure waɗanda aka lissafa wanda ya tare da su ɗinnan su goma sha ɗaya. Sannan sai kashi na uku su ne ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda ya haifa, su kuma an lissafa su guda bakwai, akwai mata guda hudu, akwai maza guda uku, akwai Alkasim, akwai Abdullahi, akwai Ibrahim Azam, sannan akwai Zainab, akwai Rukayya, akwai Fatima, akwai Ummu Kulsum. waɗannan su ne mata ‘ya'yan manzo Allah sallallahu Alaihi da maza guda bakwai wanda su ne kashi uku na iyalan gidansa. Kashi na hudu sai jikokin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda suka fito ta tsatsan ‘ya'yansa. Fatima tana da guda biyar akwai Hassan da Husaini da Ummu Kulsumu da Zainab da Muhassin. Waɗannan su ne ‘ya'yanta sai kuma ita wato Zainab tana da ‘ya'ya biyu akwai umama akwai kuma wani namiji mai suna abdullahi sai rukayya ita ma ta haifi ɗa mai suna abdullahi waɗannan su ne jikoki na tsatso na manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda ‘ya'yansa suka haifa sai kuma ragowar jikokinsa waɗanda ‘ya'yan ‘ya'yansa suka yi ta haihuwa wanda suka yi ta reshe daga cikin gidansa suka yaɗu a duniya sai kuma dangin manzan allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka haramta musu cin sadaka su ne akwai ali abbas akwai ali aqilu akwai ali aliyu akwai ali ja'afar wanda waɗannan duka iyalai ne na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun shigo ta wannan fuskar cewa danginsa ne na kusa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wariya ta musamman ko aka ba su mukami na musamman yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mu'amala da iyalansa irin mu'amala ce mai kyau mai ƙayatarwa mai ban sha'awa mai daɗi mai daɗin saurare ba zai yi mu iya takaice maka wannan mu'amala a tsawon ɗan lokaci kankani ba domin za ta iya ɗaukan kwanaki sai dai abin da za mu ce ya fi kowa iya mu'amala da iyalansa wajen kyautatawa da farantawa da annashuwa da alheri a wajen ibada da wajen mu'amala da zamantakewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iyawa yana cewa mafi alherinku shine mafi alheri ga iyalansa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherinku shine wanda ya fi kyautata wa iyalansa ni ne mafi alheri ga iyalaina na na'isha tana cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida to yana cikin hidimar iyalansa yakan shiga cikin taimaka iyalansa in girki ake in shara ake in hira ake duk mu'amalar da manzo Allah ya tarar da iyalansa suna yi sai ya shiga shi ma yayi irin wannan mu'amalar tare da su dan haka ne suke cewa kullum farin ciki muke mu shigo gida su kuma sahabbai suna cewa kullum farin ciki muke ya fito waje saboda in ya shigo gida ana jin daɗin zamansa in ya fita waje ma ana jin daɗin zama da shi sallallahu alaihi wasallam وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات assalamu alaikum ko annabi isma'il da annabi ishaq sun taɓa haɗuwa da juna a rayuwarsu to ba mu samu dalili da ya nuna mana cewa annabi isma'ilu da annabi ishaqa sun taɓa haɗuwa ba musamman kuma idan muka kalli ƙissar shi annabi isma'il wanda aka ɗauko shi da mahaifiyarsa tun yana jariri tun kafin a haifi annabi ishaqa aka ɗauko shi aka kawo shi ƙasar makka wanda da shi da mafiyarsa hajara suka kafa garin makka bayan ɗauko shi da kawo shi ƙasar maka ne kuma aka haifi annabi ishaqa to a haihuwa annabi ishaqa shi ko mahaifiyarsa sunanta sara to daga nan labari bai ci gaba ba na cewa shin annabi isma'ilu ya sake komawa ƙasar falastinu ko kuma shi annabi ishaqa ya zo ƙasar makka wannan shine abin da ba mu da masaniya a kai don ba mu gani a cikin alkur'ani ba kuma mu gani a cikin hadisai ingantattu ba har zuwa yanzu وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات muhammad balarabe yana cewa akramukallah tsakanin ƙasar faransa da kuma iran wacce ce take amsa sunan farisa domin nakan ji ana cewa birnin faris a ƙasar faransa to paris in an ce paris dai ana nufin ƙasar iran a yanzu in kuma an ce france ai akwai bambanci wannan faransa wannan paris saboda haka akwai bambanci tsakanin ƙasar furs wato waɗancan su ne farisawa waɗannan kuma su faransawa so akwai bambanci tsakanin farisawa wanda su ne wato a yankin iran yanzu da kuma faransawa waɗanda suke mutanen faransa waɗancan turawa روح أو دواتي حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائلات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة To man sauraro a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu Alaihi wasallam. Kamar yadda Shek Aminu Ibrahim Daurawa ke ba mu tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum. A kasance tare da mu a lokaci na gaba inda insha Allah za mu ci gaba daga inda malam ya tsaya. A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda shi ke ɗaukar nauyin kawo muku shi. wanda kuma muke addu'ar Allah ya saka masa da alkhairansa amin summa amin sannan a madadin yan uwa abokan aikin da suka tallafa har shirin ya zo muku a cikin nasara Habib Ja'far Madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah أعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عاهل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات حوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات أراكم ترقصون على أسانه وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفقين